الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين ‘Yan uwa masu tarin albarka barkanmu da sake dawowa a daidai wannan lokaci wanda za mu ci gaba da inda muka tsaya cikin karatu. Insha Allahu a karmakallahu za mu tashi suna na gaba suna Allah almajidu tasilan wa tatbikan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته to kamar da muke tafiya akan karatu kan sunayen Allah subhanahu wa ta'ala gashi mun je hutu Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu iko mun sake wato dawowa sunanmu na gaba sunani na almajid kamar yadda muka fara tafsilan wa tatbiqan tafsil daga al-asl ne ke bin asalin diddigin wannan suna tatbiqan kuma yadda za a fahimci ma'anarsa a cikin alqur'ani mai girma da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yadda yake shiga cikin ilimin fiqhu da kuma na aqida da rayuwar mu ta yau da gobe malamai suke cewa asalin kalima ta almajidu ta samo asali daga majada yamjudu majdan mithlu sajada yasjudu to an ce majada yamjudu sai a ce kana za majdin yana da ɗaukaka kuma ana kiran shi fahuwa majidun shi mai ɗaukaka ne wa majadahu an gane ko ghalabahu fil majdi in an ce fulanun majada fulanun ai bi ma'ana ghalabahu fil majdi ya tsere masa wajen ɗaukaka kenan wane na da ɗaukaka wane na da ɗaukaka amma wane ya fi shi mi ya fi shi ɗaukaka sannan kuma ana cewa majuda yamjudu fa'ula yaf'ulu ko ba haka ba shi kuma fahuwa majid yana da wato ɗaukaka ina fata an fahimce ni sai a ce majuda yamjudu majadatan kana za majdin fahuwa majidun ai yana da ɗaukaka kenan ana kiran shi majada shine daukaka sharufa ya shurufu ya kamata a samu wazinin shi a cikin ilimin yaren larabci to amma idan muka dawo zuwa ga abin da ya shafi wato alkur'ani mai girma suke cewa shi suna na almajid ko kalma ta almajid ta zo cikin alkur'ani mai girma a matsayin wato nakira in an ce nakira kenan muka ce wanda bai da alif wallam ko eh shine wato wurare guda biyu cikin alkur'ani tal na farko shine a cikin suratu ibrahim lokacin da mala'iku suka zo gidansa abin nan qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid ka gani majid nan majidun ne kenan bai da alif wallam sai wuri na biyu a cikin suratul سورة البروج هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد كاغن القرآن كنا تو تشان cikin سورة سورة هود yana nufin Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye don an ce innahu hamidun majid shi Allah amma na sai an ce bal huwa qur'anun majid to qur'ani nan majid sifa ce ta alqur'ani to nan sai da mutu sifa ce ta Allah ba suna ba tunda mi tunda alqur'ani maganar Allah ce maganar Allah kuma sifa ce ta ubangiji kenan dan haka majidun nan sifa ce ta Allah subhanahu ta'ala ina fata an fahimce ni na manta mu dan yi ishara zuwa ga wani abu inda an ka ce al'azim wani lokaci ba Allah yake nufi ba da mun ka ce wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadli azim to nan ba sunan Allah bane amma sifa ce ta ubangiji domin falala Allah aiki ne na Allah wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq ko ba haka ba wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd kinan sifa ce ta ubangiji nan ba za a ce bai da alaka da Allah ba sai mu yi hattara dan kan wani shoyoyo sai sunan Allah almajid ko mu ce kalma ta almajid ta zo cikin alkur'ani tana da alif wallam alif wallam ko ba haka ba a wurare guda biyu a cikin alkur'ani mai girma wanda kuma ba tana nuna Allah subhanahu wa ta'ala ba na farko zul arshil majid ko ba haka ba fa'alun lima yurid kaga Allah shi da al arshi al majid wanda yake mai girma na'am to kaga nan al'arshin Allah kuma halitta ne domin Allah ya halicci al'arshi kina al'arshi nan ba sifa ce nan almajidu ba Allah subhanahu wataala take nufi ba ko ba haka ba eh, duk da yake eh, al'arshi ya zo a cikin alqur'ani al'azim ya zo kuma eh, alkarim ko ba haka ba amma cikin suratul eh, mu'minun kawai yake alkarim sauran kuma duk al- da al'azim ne na'am banda nan kuma da yazo da almajid fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa hu rabbul arshil karim a cikin suratul mu'min to duk sauran in ka hidda wanga almajid sai zaman to alazim ne eh, game da haddata alqur'ani sannan kuma fata'ala Allahul malikul haq eh, akwai dan uwansa a cikin suratul taha wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni Ilma.
ilma nan kuma fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa hu rabbul arshil karim wa man yad'u ma Allah ilahan akhar Eh, sai na biyu المجيد وندي كده ده ألف واللام شيني أتكن سورة ال- سورة قاف وندي كده قاف والقرآن المجيد نا القرآن المجيد وندي كده ما يتوكاكا سيدا من توبة سولاني نا الله با أما القرآن مقرر الله تي صفة سيدا كتن صفة فيهم الله سيدا من تو صفة الله سبحانه وتعالى يكينو فيه كنا إذا مكا دوبا sai mu ce kanan wagga kalma ta almajidu da mai alif wal lam eh, da wadda ba ta da alif wal lam guda hudu ne a cikin alkur'ani mai girma Eh, mm, eh, guda yana nuna Allah subhanahu wataala wanda ya zo majidun guda kuma ba Allah subhanahu wataala yake nufi ba al'arshin Allah eh, ko ba haka ba zo al'arshil majid sannan kuma guda biyu sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala ko ba haka nan bane Na'am.
da inda anka ce bal huwa qur'anun majid da anka ce wal qur'anil majid eh, duk da yake guda na kira ne guda eh, ma'arifa ne eh, kuma ana guda bai da alif wal lam guda da da alif wal lam amma suna nuna sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala kafin mu shiga cikin eh, bayanin eh, wannan suna a lugha eh, a cikin wannan sura da anka ce eh, abin nan dhul arshil majid fa'alul lima yurid hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud Eh, Sheikh Muhammad Al-Amin Shinqiti a cikin littafinsa Daf'u Ihamil Ittirab an ayatul kitab yake cewa da an ka ce hal ataka hadithul junud labarin runduna bai zo maka ba rundunoni tunda jund runduna junud rundunoni Mm, sai an ka ce fir'auna wa samud fir'auna da samudawa to su samudawa suna da yawa mm, to amma kuma fir'auna ai shi ba runduna bane mm.
ko ba haka ba Haka.
sai aka ce a'a fir'auna da shi da rundunarsa ake nufi domin shine shugabanta na'am dan an ce wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighayri al-haqqi wa dhannu annahum ilayna la yurja'un sannan kuma an kace yaqdumu qaumahu yawm al-qiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sal wirdul mawrud da haka kace fir'auna ba runduna bane a ana nufin shi da rundunarsa amma dan saboda shine jagora sai aka kawo shi ba tare da an kawo haka. Eh,
rundunarsa ba na'am almajidu sun kace almajidu Allah ta majjada bi af'alihi ya ɗaukaka da ayyukansa Allah baya yin kaskantattun ayyuka Mm, wa majjada ah, wa majjadahu khalquhu kuma halittunsa sun girmama shi li azamatihi su eh, saboda girman ubangiji sannan almajidu yana- yana nufin alwasi'ul ka- eh, alkaram wanda yake yana da yalwar eh, ni'ima da mutuntawa mm, ina fata an fahimci ni sannan kuma almajidi yana nufin kasratu sifati kamalihi sifofin Allah na kamala sun yawa sun yawaita wa- sun yawaita wa eh, sifatu kamalihi eh, sifati kamalihi wa sa'atiha kenan kuma da yalwasu wa adamu ihsa'il khalqi da kuma bayi ba za su iya kiyaye sifofin Allah ba da wato ayyukansa da kuma abin da nasa wa sa'ati af'alihi eh, da kuma yalwa ayyukansa ba wanda ya isa ya iya iyakance sanin ayyukan ubangiji in ba Allah subhanahu wata'ala ba wa kasrati eh, wa kasratu khairihi da yawan eh, alkhairan Allah eh, wa dawamihi da yawan kuma eh, alkhairin Allah subhanahu wa ta'ala alkhairin Allah yana da yawa kuma baya yankewa sabanin na wani yana da yawa sai ya yanke ko kuma dan kadan ne amma baya yankewa ko kuma dan kadan ne sai ya yanke amma na Allah mai yawa ne baya yankewa na'am wallahu ta'ala eh, a'lam to kaga wannan suna zai sa mutum ya so Allah subhanahu wata'ala ya girmama shi kuma ya ji tsoron kama Allah subhanahu wata'ala kuma ya sa kai kokarin neman yardar shi domin mai daukaka shine ake neman yardar shi ko ba haka ba Haka.
eh, wanda bai da daukaka eh, ba sai an nemi yardar shi ba wallahu ta'ala a'lam yawwa hakan wakalla sai suna na gaba shine al-mutakabbir to sunana almutakabbir eh, in mun ka duba shi almajid siga ce ta fa'il kenan siga ce ta eh, muna iya cewa wato siga ce ta mubalaga ko kuma eh, Sifa mushabbaha.
sifa mushabbaha saboda in mun dauke shi majuda yamjudu fa huwa majidun ya samu daukaka Eh, to don haka in kuma mun dauki eh, majadahu ne yana daukakar da wanda ya so ko ba haka ba Eh, ko kuma yarin jaye kowa wajen daukaka nan sai ya zamanto eh, an samu maf'ulun bihi sai ya zamanto eh, matsayin wato siga mubalagha wallahu ta'ala alam Eh, sunan al-mutakabbir ya samo asini daga takabbara ya takabbaru takabburan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan domin duk fi'ilin da eh, ya wuce harafi uku mun ce shi duk al'amuran shi kiyasiya ne amma in thulathi na zaka iske eh, wani lokacin eh, ya zamanto yana da fatha ko kasra ko damma madin shi fa'ala ko fa'ila ko fa'ula sannan mudari shi na zaman towa yaf'alu ko yaf'ilu ko yaf'ulu sannan masdar kinsa shi ma ba kiyasi bane kaga ana iya samun canji sai dai mutaqarib wani lokaci ana iya dan kusanto da su ko ba haka nan bane haka a ce masdar wanda yake nuna juyawa abu galibi yana zakuwa akan fa'alan ko ba haka ba Haka.
jaulan dauran kaga duk abin da yake nuna jujjuya abubuwa sai a ce to wannan mutaqarib ne ko kuma eh, eh, sunan da yake nuna kamar rashin lafiya eh, sai zama to ala wazni fu'al kaga az-zukam eh, majina ko mura as-suda wato ciwon kai ko ba haka ba shi yasa wani malami daga cikin malaman hadisi na kasar Libya eh, Dr. Siddiq Bashir yana da littafi littafai kuma littafi yanzu mai muhimmanci daga cikin littafansa wato al-ikhtilaf eh, asbabuhu wa adabuhu littafi ne mai muhimmanci ɗalibin ilimi ya karanta shi to yana daga wani abu da yake cewa eh, kamar tu- turawa da sun ka kirkiro wani abu da ake cewa ta'addanci sun ka samu shi suna al-irhab ko ba haka ba daga arhaba yurhibu irhaban yace to shi a fahimta saboda shi a kira shi al-irhab ba domin al-irhab masdar ne kamar akwai tsoro an gane ko yace ya kamata a sami shi suna ar-ruhabu kamar as-suda'u ciyon kai to ar-ruhabu ciyon tsoro domin turawa suna tsoron mu ne alhali mu ne ya kamata a ce mun ji tsoron su tunda suke da makaman nukiliya suke da karfin tattalin arziki su wani abu amma sai suka sa ƙarya a duniya sai suka kirkiro wani ciyo sunansa ar-ruhabu ya wajensa wallahu ta'ala alam to eh, takabbara ya takabbaru takabburan shine ma'ana yayi girman kai ko ba haka ba na'am sannan ana cewa istakbara yayi girman kai wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin wannan suna malamai suke cewa ya zo ne a cikin alqur'ani wuri daya almutakabbiru ina fata an fahimce ni Eh, eh, wato wajen fadar Allah subhanahu wataala wallahu alladhi eh, la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir an gane ko to nan ɗaya ne ake samun almutakabbir eh, suna Allah subhanahu wataala kuma da alif wallam guda ne da ma yazo Na'am.
amma bai hana a samu wanda yake yazo wanda ba da alif wallam ba kamar kazalika yatba Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin Mutakabbirin jabbar ko jabbar.
qalbin mutakabbirin jabbar nan zuciya ake zance ko ko mutumin da adda girman kai nan ba Allah subhanahu wataala eh, yake nufi ba ina fata an fahimce ni kenan bai alif wallam guda ne kuma Allah subhanahu wataala Yake yake nufi, nufi na'am.
wanda yazo a cikin wato suratu al-hashr wannan suna na almutakabbir idan muka duba kaga a zahirin shi girman kai Eh, wani zai ce to ya zai a ce Allah yana da girman kai a'a wato sifa ce akwai sifofin da ba a itlaqin su ga bayi domin sifa ce ta tawaya amma ga Allah sifa ce ta kamala kaga ta girman kai ga dan adam abu ne wanda bai dace ba amma girman kai ga Allah babu matsala dan babu wanda yake saman ubangiji ko ba haka ba hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi na Abu Sa'id al-Khudri ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma eh, hadisi na wato Abu Huraira har yanzu a cikin sahihi Muslim ko ba haka ba Eh, kinan da eh, Sa'id Abu Sa'id al-Khudri da Abu Huraira da su rawaito wannan hadisi yana cikin sahihi Muslim qala sun kace eh, kenan da Abu Sa'id al-Khudri da kuma Abu Huraira tunda mutum biyu ne inda mutum guda ne sai a ce qala in kuma mutum uku ne ko abin da ya sama sai a ce qalu in mata ne in mace ce sai a ce qalat in mace biyu ne sai a ce qalata in mata da yawa ne daga uku zuwa abin da ya sama sai a ce qulna ko ba haka nan bane tauma dalla qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce al-izzu izaruhu al'izzu ɗaukaka izaruhu matsayin gyabto ne na Allah kamar a ce zanin da ake ɗaura ba wai ana nufin Allah yana da zanin da yake ɗaurawa ba ma'ana kamar abuna wanda yake ya kewaye ubangiji ma'ana abuna wanda kamar eh, Allah ya siffantu da shi ina fata ana fahimta ta dawo dan ka a ce Allah yana da yana da gyabto ya an ce gyabto dan zani wanda ake ɗaura wanda zaka iske yanzu mutanen Somalia da mutanen eh, Indonesia duk suna ɗaura shi sai kaga in mutum je jami'a ko ya gansu ɗaure da zani sai ce kai subhanallahi namiji da zani baka yana bai baka sallah yawwa kwarai da gaske wal kibriya'u rida'uhu al kibriya wato girman ka kenan rida'uhu shi a matsayin kamar a ce eh, ana iya cewa mayafi malaman zauri suna fassara da mayafi ko a ce riga ma'ana abu ne wanda Allah ya siffantu da shi kenan sai Allah fa man yunazi'uni an gane ko duk wanda ya jayayya da ni cikin izza ta ɗaukaka ta da girman kaina Allah ya ce azabtuhu zan yi masa azaba to kaga can ya fara da uslubi al-izzu izaruhu kamar siga ce kamar bayani ne wanda ana yin bayanin kamar siga ta al-ghaib ba wanda yake magana ba amma nan da an ka ce fa man yunazi'uni ta kuma ta mi siga ta khitab Eh.
to wani sai ce to ya an kai daga farko aka fara magana da abin da kamar babu shi kuma daga baya aka juya shi a wannan uslubi ana kiran shi uslubul iltifat kadiba cikin ilimin balaga ma ana iya bincike kan shi a cikin alqur'ani mai girma a fitar da bincike mai yawa tun daga in ka ce zaka yi binciken uslubul iltifat cikin alqur'ani tun daga bakar hannasi ba san ko bincike ne zaka fitarwa ba haka الالتفات وندا إما- آه، عبد الملك بن قريب الاصمعي أنا كان شي شجاعة العربية Mm.
آه، آه، مثالي التي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا إدا.
كاغا وقالوا سنتي اتخذ الرحمن ولدا الله مي رحمة يا ركدا kaga ana magana ne da wanda babu shi nan amma sai ce laqad ji'tum shay'an idda bai ce laqad ja'u shay'an idda ba Mm.
saboda nan Allah yana musu magana ne kamar suna nan tunda sun yi ƙarya kaga wanda ya gaya maka magana in kana nan baya jin tsoron ya faɗe ta in baka nan to laqad ji'tum ku kafirai kun zo da magana iddan mai girma Haka.
kaga shi yasa kira shi shaja'atul eh, arabiyya kenan in an yi iltifati wallahu a'lam daga uslubul ghaiba zuwa uslubul khitab nan zai zama tuwa shaja'a in kuma an juya kaga mm, daga uslubul khitab zuwa uslubul ghaiba akwai wata hikima wadda eh, ake juyawa Na'am.
eh, za ka iske cikin alkur'ani ba akwai shi a wurare daban-daban wanda ma- eh, malaman balaga ta alkur'ani zaka suna kula da shi kamar eh, ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir zaka yana zan kawo irin waɗannan uslubul iltifat kuma mutum ya diba cikin ilimin balaga zai ga al-iltifat ya diba cikin littafin mu'jamul balagati al-arabiyya na badawi tabana ya ga wannan uslubi a cikin alkur'ani kenan cikin qur'ani ma akwai shi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga nan ana magana ne kamar da Allah gashi alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ba a ce alhamdulaka ba kaga ana kamar uslubi ne na wanda baya nan misali kamar a larabci muke zanci tunda ba a ce Allah baya nan sai an ka ce alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka yanzu kuma sai an ka koma kamar an ka canza uslubin kamar ana magana da wanda yake nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم har yanzu ana magana kamar wanda yana nan an'amta kai yin ima sai an ka ce ghairil maghdubi alaihim an ka canza ba a ce ghairil ladhina ghud- ghadabta alaihim ghadib- ghadibta alaihim ba kaga an canza an ka koma kuma zuwa ga uslubul eh, uslubul ghaiba ko ba haka ba Eh, rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fihi inna allaha la yukhlifu al mi'ad kaga rabbana ya ubangijinmu innaka kai jami'un nasi kai ne zaka hada mutane li yawmin don saboda wani yini ko kuma illa mutalilta ko ko li yawmin allamu bi ma'ana alfa fi yawmin la rayba fihi a cikin wani yini wanda babu shakka a cikin sa Na'am.
sai an ka ce inna allaha la yukhlifu al mi'ad ba marko a ce innaka la tukhlifu al mi'ad ina fata an fahimce ni kaga inda ba a canza ba sai an ka tashi daga uslubul khitab an ka koma zuwa ga uslub al ghaiba Al-ghaiba.
da sauransu to kinan wanga hadisi ba kuskure na ba da yace eh, azabtuhu eh, da yace eh, al-izzu izaruhu bar makon yace al-izzu izari kaga ne sai ce al-izzu izaruhu wal kibriya uridauhu amma sai ce faman yunazi'ni bai ce faman yunazi'uhu ba azabahu ba da haka wannan uslubin kaka ce cikin hadisi akwai kuskure ko cikin alqur'ani eh, akwai shi ko ba haka ba Na'am.
Eh, in ka diba cikin suratul suratu maryam qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya ko ko li yahaba laki gulaman zakiya imamu nafi da abu amr da imamu yaqub eh, sun karanta li yahaba laki ko ba haka ba duk da yake qalun shi shine da fuska guda biyu li ahaba laki ko li yahaba laki ko ba haka ba bi khulufin anhu to kaga an ce li ahaba laki don in baki jibril yana magana ne kamar shi zai bata Mm.
li yahaba laki don ya baki kaga nan ya kuma uslubul ghaiba Ghaiba.
to kaga nan ashe ko ba- tsakanin qira'at ma za a iya samu asalib da dama shi yasa karatun ilmul qira'at in ka karanta qira'o'i daban-daban to ka dibi menene alaka da su alaka ce bainal am wal khas ko al mutlaq wal muqayyad ko ko ko ne da qira'a yana da ma'ana mustaqillun amma menene alaka tsakanin su shin uslubul iltifat ne kaga wannan bincike ne mai yawa wanda zai kara ma dalibin ilimi bincike a cikin wato alqur'ani mai girma almuhimmu almutakabbir Allah mai girman kai ne sun ka ce wato almutakabbiru al'azimu mai girma zul kibriya'i wanda yake da ɗaukaka almuta'ali an sifati khalqihi wanda ya ɗaukaka daga sifofin bayinsa dan an ce wani na da wadata Allah na da wadata to ai wadata su ba ɗina ba domin mu wadatan mu galibi wadata ce da abu shi ko wadata Allah daga abu imamu shafi'i yace walaysa al-ghina illa an shay'i La bihi.
la bihi kaga wadata cikakken wadata ka wadatu daga abu ba ka wadatu da abu ba domin in ka wadatu da abu shine ka same shi to kaga da yawan masu kuɗi suna da kuɗi amma ba su wadatu ba suna da kuɗin kuɗi amma in ka wadatu daga kuɗi ko da baka da kuɗin sai ya zama to ka wadatu daga gare su Na'am.
to Allah ghaniyun anil alamina ya wadatu daga bayi ba ghaniyun bil alamina ba ba da su ya wadata ba a'a ya wadata daga gare su kaga shi Allah cikakken wadata Haka.
ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid Allah shine wato mai wadata cikakka eh, wadatawa daga bayi sannan kuma almutakabbir shine sun kace yana daga cikin abin da yake basuwa almutakabbir almutanazzih an kulli su'in wa shar wanda ya tsarkaka daga kowane mummunan abu da kowane irin sharri Na'am.
sannan almutakabbiru ala utati khalqihi Allah shine mai girman kai akan masu girman kai akan bayinsa wa wa jababiratihim an gane ko da masu girman kai aljabbaru kenan jababira masu girman kai idza naza'uhu al'azama in sun kai kokarin su yi jayayya da Allah da girman shi fa yaqsimuhum sai Allah ya karya su kuma shine bai yaqsimuhum ba wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin sannan kuma shi yasa sun kace hubbu dhuhur yaqsimu dhuhur hubbu dhuhur san shahara kaga na adh-dhuhur masdar ne ko ba haka ba zahara ya zaharu zuhuran ya zuhur yana karya baya nan ko jam'i ne na zahar sun ka ce almutakabbir almunazzahu an zulmi shine wanda an tsarkake shi daga zalunci fala yuzlimu ahadan baya zalumta kowa almutakabbiru kuma yana dauka almutaali an sifati khalqihi wanda ya dauka daga sifa halittu sifofin halittunsa fala shay'a mithlahu babu wani abu tamkar Allah subhanahu wataala ko ba haka ba sannan kuma ko fala shay'a mithluhu Eh, sannan kuma suna cewa eh, allazi eh, almutakabbir allazi kabura shine wanda ya girma wa azuma ya girma an gane ko na an ce yana yana da girma domin za a ce Allah da yana karbi bai girma ko ba haka ba fa kullu shay'in duna jalalihi komai yana karkashin girman Allah saghirin wa haqirin ko da abu karami ne kuma ko da almi- abu kaskantaccen abu ne da yana karkashin wato hukunci na Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ne abin da zamu iya cewa game da suna Allah wato al-mutakabbiru Allah subhanahu wa ta'ala mai girman kai wallahu ta'ala a'lam Na'am, haka ramakallah sai kuma suna na gaba wanda za mu ji shi, tasirin wata tafikan shi ne eh, suna na alkabiru.
to suna na alkabir kamar yadda suke cewa idan aka duba wato cikin alkur'ani mai girma ko kuma mu ɗauka cikin lugha kafin mu je cikin alkur'ani mai girma suke cewa ya samo asali ne daga eh, kabara yakbur Mm, wato akwai fa'ala yaf'ulu mm, mithlu mun ka ce sajada yes, yasjudu mm, ko ba haka ba to kabarahu fi sinni yakburuhu fi sinni sai a ce kabran a yi maba'un sukuni Mm.
sun ka ce zada alaihi fi sinni ya fi shi girma mm, ina fata an fahimce ni ya ya fi shi wato eh, shekaru kenan mm.
ya fi shi eh, girman shekaru ko yawan shekaru Na'am, sannan ana cewa kabira yakbaru mm, an gane ko kabira yakbaru kenan fa'ila yaf'alu mm, ko ba haka nan bane Mm.
kenan ya girma Eh, eh, ya ma'ana shi da kanshi ya girma da yana karami ya girma I- ina fatan an fahimce ni sannan kuma suna cewa eh, kabira eh, yakbiru eh, kabira rajulu ko kabira hayawan ya girma nan kuma sai a ce kabaran mm, kabaran nan ba un Kabaran.
fatha aka yi mata ba sukuni ba ya kamata mu fahimci wannan ta'ana fi sinni ma'ana ya girma in an ce asalin ta'ana shine yayi suka amma nan ta'ana fi sinni kamar in an ce yayi suka cikin eh, shekaru ma'ana ya girma kwarai da Ya doshi gaske shekaru.
ya doshi shekaru masu yawa eh, domin kamar abin da an ka soka galibi ana nuta shi ciki sai ya- sai yayi nisa ko ba haka ba fa huwa kabirun to na ana ce mishi kabirun mai girma sannan kuma ana cewa kabura yakburu fa'ula yaf'ulu mm, kabura yakburu fa'ula yaf'ulu mm, ko ba haka ba Eh, shi kuma wannan ana nufin abu ya yi girma a cikin zuciyar mutum eh, eh, ko kuma abu ya yi girma ya zamanto eh, eh, ya yi zama- ya girma a idonka ko ya girma a zuciyarka ya girma.
ya girmama wa in kana kabura alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama shi ko wancan na girma wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru Eh, kiran Allah yakbaru dan kasu girma a can ya dukiya shi ko wancan na wato eh, abin nan eh, kabira yakbaru sai a ce wato kibaran eh, wa kubran wa kabaratan kidan shine ya girma azuma wa jasuma ya girma amma an ce kabura alaihi shaqqa alaihi yayi mishi nauyi wa thaqula eh, shaqqa alaihi yayi masa wuya wa thaqula kuma yayi masa nauyi kidan wannan fi'ilin yana da sigogi daban-daban ya kamata mutum ya hattara kai ya je ya bubbuga su kabara sai a ce yakburu kabira kuma sai a ce yakbaru amma kabura kuma shi ko sai a ce yakburu da shi da mai fatha duka suna iya tashin asiri guda amma siyaki ne ke bambanta su Na'am.
to kaga eh, sannan kuma alkabratu shine ni shine wato abin nan eh, ganga Mm, ina fata an ce ni kaga mutum yace Allah akbar ka gani Allahu akabar Allah ya koma jam'i na ganga kaga ya kamata masu kiran sallah su yi hatta ko ba haka ba Allah Allah ya kyauta Amen.
to wannan abin da ya shafi suna Allah al-kabir kenan da asalin wannan kalma a cikin yaren larabci amma idan muka duba eh, suke cewa eh, in an ka ɗauka cikin alkur'ani mai girma ya zo na kira a matsayin kiran wanda bai da alif wallam eh, wanda yake mm, mai domma eh, wuri guda goma a cikin alkur'ani mai girma an gane ko Eh, na farkon su shine a cikin suratul baqara yas'alunaka anil shahril eh, harami qitalin fi qul qitalun fihi Kabir.
kabirun to kaga nan yaki al'amari ne mai girma ko abu ne wanda yake yana bai dace ba yana da girma eh, saba mishi Eh, nan eh, ba Allah subhanahu wataala yake nufi domin yaki ne yaki kuma ba halitta ce ta Allah ba eh, sifa ce ta ubangiji ba ko suna ne na ubangiji na karshe kuma kabirun eh, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir a cikin wato eh, abin nan
Wannan mulk.
eh, cikin suratul mulk yawa to kenan eh, waɗannan su ne eh, wanda ya zo a matsayin eh, eh, na kira guda goma kuma dukkan su mai domma dukkan su ba Allah subhanahu wata'ala eh, yake nufi ba Mm.
ko ba haka ba Na'am.
to eh, sai su- suna na alkabir ko mu ce kalma ta alkabir cikin eh, alqur'ani mai girma ya zo eh, almu'arraf ya an ce almu'arraf shine wanda yake bai- em, mai alif wal lam an gane ko wurare guda takwas alkabiru alkabiru alkabiru Eh, ya zo wurare guda takwas cikin eh, alqur'ani ina fata an fahimce ni Na'am.
in dai da al ne eh, na farko a cikin suratul eh, ar-ra'd alimul ghaibi eh, wa shahadatil kabirul muta'al ko ba haka ba eh, na biyu kuma eh, a cikin suratul hajji eh, dhalika bi anna allaha huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil ko anna ma tad'una wa takra wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna allaha huwa al-aliyyul kabir na uku kuma a cikin suratul eh, mm, eh, suratul suratul luqman dhalika bi anna allaha huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna allaha huwa al-aliyyul kabir cikin suratul hajj akwai wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil a cikin suratul luqman wa anna ma yad'una min dunihi al-batil ga daliban eh, masu harda al-qur'ani Eh, mm, eh, wuri na eh, hudu kenan eh, ذلك أتكن سورة غافر كو سورة سورة المؤمن eh, ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم eh, وإن يشرك به eh, تؤمنوا فالحكم لله ال- eh, العلي الكبير eh, sannan kuma na biyar kenan a cikin eh, suratul eh, suratul saba wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina la hatta idha fuzia an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul eh, al-kabir to kaga nan galibi yana haɗa suna al'aliyu da alkabir don saboda eh, wato girman nashi ne girma ne maɗaukaki yana da girma kuma yana da ɗaukaka ina fata ana fahimta ta Na.
to wannan su ne guda wurare guda Takwas.
eh, guda takwas da eh, guda biyar suke nuna Allah subhanahu wa ta'ala ga sunan mun kawo su guda uku kuma ba Allah subhanahu wa ta'ala eh, suke nufi ba Na'am.
Eh, waɗanda suke nuna ba Allah subhanahu wata'ala ba eh, na farko thumma awrasna alkitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasirun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah dhalika huwa alfadlul kabir kaga na alkabir falala ce mai girma eh, eh, zai zama to kenan ba Allah subhanahu wata'ala ba ba suna bane amma eh, falala Allah sifa ce daga cikin wato aiki ne na Allah cikin aiki na Allah sifa ce ta Allah ina fatan an fahimce ni Na'am.
an gane ko cikin suratu wato fatir sannan wannan wurin malamai suke cewa eh, da an kace thumma awrasna alkitaba alladhina istafaina min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat al umma ta kasu gida uku Eh, eh, fa minhum zalimun li nafsihi akwai wanda ya zalunci kansa wa minhum muqtasidun akwai mai- mai tsakaitawa sun kace wadansu akwai fasarori da dama sun kace zalimun li nafsihi shine wanda bai zuwa da farillai wani lokaci yana wasa da su muqtasidun shine mai tsayawa ga farillai sabiqun bil khairat shine mai gaugawa ya aikata farilla da nafila kuma ya nisanci zunubai manya da kankana gwargwadon ikonsa ko ba haka ba duk da yake kananan wani lokaci alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa lamam kaba'ira kuma in ya aikata yana tuba wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun to waɗansu malamai sai su musu fassara muqtasidun zalimun li nafsihi wanda bai yin sallah farilla galibi wani lokaci sai karshen lokacin ta koko in lokacin ta ya fita tunda akwai sabani in lokaci ya fita shin zaka ramka ta ko ba zaka ramka ta wasu sun ce in lokacin ta ya wuce ba a buƙatar ta wasu in sun ce a in lokacin sallah farilla ya wuce to ɗaya daga cikin farillai ya kubce maka shine lokacin amma ita sallah ba ta kubce maka ba zaka iya ramka ta waɗansu malamai sun tafi cewa fadainullahi ahqqu an yuqda bashin Allah ne kiran ku ya kamata a ce ka biya shi duk da yake wancan hadisi yana zancan aikin haji ne wannan kuma yana zancan sallah ne shin ana iya kiyasin ibada da ibada akwai maganganu masu yawa tsakankanin malamai ko ba haka ba sai suka ce to almuhimmu da shi da zalimun li nafsihi da muqtasidun da sabiqun bil khairat suna daukan ma'anoni daban-daban sai Allah subhanahu wataala dukkan waɗannan guda uku sai ya ce jannatu adnin yadkhulunaha kaga dukkan su za su shiga aljanna ko da wani zai shiga wuta daga baya Allah ya fitar da shi sai waɗannan malamai suka ce wannan wawun yanbaghi an tuktab bima'i dhahab ya kamata a rubuta ta da ruwan zinari saboda tsadarta ko ko bima'il aini da ruwan ido ba ana nufin a fashe idon mutum ba saboda tsadar ruwan ido in sun tarare babu waɗansu ruwa waɗanda za a sawa wurin su ina fata an fahimci ni to kaga dai sun nuna ce al'umma ta manzo sallallahu alaihi wa sallam da zalimul nafsi da muqtasidun da sabiqun bil khairat duka jannatu adnin yadkhulunaha duk za su shiga aljanna to kaga da akwai raddi ga mu'tazila da khawarij da suke cewa mutum ya aikata kaba'ira ba zai shiga aljanna ba sai alkabir wanda yake ya zo da alif wallam kuma tana yiwa ba suna Allah bane ko dai zamanto sifa ta Allah ko kuma zamanto ba ma sifa ce ta Allah ba tara zalimin mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim wal ladina amanu wa amilus salihati fi rawdatil jannat zalika huwa al fadl kabir kaga nan da alif wallam shi ma nan yana zamantowa fadl in an kalli aiki ne na Allah zai iya kuma sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala sai kuma wuri na uku na ƙarshe a cikin suratul buruj إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد تو كاغا الفوز تشن نصر إن أنك اللي تشن نصر مؤمنين تو با صفة تا الله إن كما أنك اللي الله ني باسو نن تشن نصر كدان شي أيكي نا أوبنجي أما تسين صفة تا أوبنجي والله تعالى أعلم أبو نكر شيء game da sunan alkabir idan aka duba suka ce ya zo na kira ya an ce na kira kenan wanda bai da alif wallam ko lafazi na alkabir a cikin alkur'ani mai girma kuma yana matsayin mansub mansub tunda mun kawo almarfu wanda yake na da rafa'a mun ka ce guda goma ne to kuma almansub shi kuma guda goma sha bakwai ne ma'ana kabiran kabiran kabiran kabiran guda goma sha bakwai ne amma an ɗauki wasu kira'o'i zai iya zamantowa wato guda goma sha shidda yan an ɗauki waɗansu kira'o'i sai ya koma sha shidda don dole sai muna hankalta ma alƙira'at kaga kamar nan da muka ce kabirun misali guda goma ne in mun kalli waɗansu kira'o'i zai iya komawa guda tara yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun ko kuma ithmun kathirun to kaga idan muka ɗauki kira'a da ta ce kathirun ko ba haka ba kamar kira'a ce ta Hamza da Kisa'i kaga ya kuma guda tara dan kan wani ya waiwayo mu da wagga da wagga yula to shi kuma wanga kabirun in an ɗauki kira'o'i waɗanda waɗansu wuraren duka kabirun suka karanta sha bakwai ne an ɗauki waɗanda suka karanta wani wuri kasiran sai ya koma guda goma sha shidda don yan uwa su fahimci wannan misali a cikin suratul abin nan al-ahzab inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa yas'aluka an-nasu anis sa'a qul inna ma ilmuha inda Allah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba inna Allah la'ana al-kafirina wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira yawma tuqallabu wujuhuhum fi an-nar yaquluna yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na سادتنا كو ساداتنا كو وكبراءنا فأضلونا السبيل أو تقرأ كنا ساداتنا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرة كاغا حفص إمام عاصم يا كرنتا كبيرة سورون قراءة سون كرنتا كثيرة كنا كاغا كبيرا قراءة عاصم سيد منتو شابكوي سورون قراءة سيد منتو شاشدة كون وندي سن قراءة شي شوي ويوم شبجيمو كوبا هكذا to idan muka duba waɗannan guda goma sha shiddakin ko guda goma sha bakwai suke cewa dukkan su ba suna nuna Allah subhanahu wa ta'ala ba kenan duk inda ka ji kabiran kabiran kabiran kabiran ba Allah subhanahu wa ta'ala ke nufi cikin alkur'ani ba sai wuri guda kawai yake nuna Allah subhanahu wa ta'ala wani wuri ne wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ننتبت الله سبحانه وتعالى كنفي أما بقية وأنتم سورا قدا قوم شا shidda ko mu ce guda goma sha biyar a sauran kira'o'i tun da in mun fidda guda za mu bar cikin sha bakwai mu bar sha shidda in kuma cikin sha shidda ne mu bar sha biyar to dukkan su ba Allah subhanahu wa ta'ala suke nufi ba na farkon su waɗanda ba su nuna Allah subhanahu wa ta'ala wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala aya mafi tsawo a cikin alqur'ani wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali na ƙarshe kuma wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira kaga da mulkan kabira mulki wanda yake mai girma to nan kuma yana iya dauki kamar sifa ce daga sifofin Allah ba sunan Allah ba ko ba haka ba tunda mulki na Allah ai sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala ko ba haka ba shi ko wala tasabu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajli na zancen bashi ne bashi kuma halitta ce daga cikin halittun Allah ba sifa ce ta Allah ba ba suna ne na Allah subhanahu wataala ba to idan muka zo kuma a ƙarshe abinda zamu karkare da shi game da wannan suna na Allah al-kabir suke cewa huwal mausufu bil jalali Allah shi na siffantu da ɗaukaka kenan wa kibari sha'ani ko ba haka ba da girman sha'ani girman al'amurra fi zatihi a cikin zatin Allah wa sifati da sifofinsa wa af'alihi da kuma ayyukansa fasaghura duna jalalihi kullu kabir dukkan abu mai girma yayi karamci gaban girman Allah wa yuqalu huwa alladhi kabura an shibhil makhluqin ana cewa shine wanda ya girmama ma'ana ya ɗaukaka daga kama da halittunsa babu ta inda sun kai kama laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir ko ba haka ba to wannan dai shi ne abin da zamu iya cewa game da sunan Allah al-kabir wallahu ta'ala a'lam na'am akarmaka Allah sai kuma suna Allah al-warith na'am tafsilan wa tatbiqan na'am to suna na Allah al-warith kamar daga suna cewa warisa yarisu ya an ce warisa fa'ila yarisu yaurisu yaf'ilu an gane ko kenan fa'ila ne yaf'ilu ko ba haka ba wannan sunan na warisa yarisu ana nufin asalin shi a yaren larabci in an ka ce warisa yarisu ana cewa yarisuhu ya gade shi ko ba haka ba kuma ana cewa yarisu minhu yana gadonsa ko wa yarisu anhu yana gado daga gare shi sai a ce wirsan shine masdar ko kuma wani lokaci a ce warsan ko kuma wani lokaci a ce irsan a maida wawun ta koma alhamza suna wakiltar jura ko ba haka nan bane ina fata an fahimci ni to wannan duka ana nufin wato gado wa warisa abin nan wa warisahu kinan ya gade shi ina fata an fahimce ni ko ko warisa malahu ya gadi dukiyarsa ba da mautihi bayan ya mutu ina fata an fahimta to wannan shi ne asalin wannan kalima da abin da take ɗauka a cikin yaren larabci amma idan muka duba alwarif suna cewa wannan suna da siga ta ifradi alwarisu bai zo sunan Allah ba a cikin wato alkur'ani mai girma ina fata an fahimci ni wato ma'ana bai zo ba alwarisu a cikin alkur'ani mai girma wanda yake nuna Allah subhanahu wa ta'ala amma ya zo so ɗai alwarisu da wagga siga ba Allah yake nufi ba والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد, أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار لا تضار أو تكراء لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ميقادو نمبر أنا نفهم الله با وند ذي قادي شأن جاري كو to yan uwan mamaci kenan to don haka wannan ba Allah subhanahu wa ta'ala ke nufi ba amma kuma guda ne a cikin alkur'ani amma suke cewa na kira bai zo a cikin alkur'ani ba wato kwata-kwata ina fata an fahimce ni ma'ana a same shi warifun wanda yake na kira ne bai zo cikin alkur'ani ba mufradan wala jam'an bai zo mufradi ba bai zo jam'i ba ina fata an fahimce ni na'am Eh, sai dai eh, za a iya samun shi ya zo bil alif wal lam amma a matsayin jam'i Mm.
ina fata an fahimce ni Eh, eh, kamar eh, eh, wanda zai iya zamantowa a matsayin eh, jam'i za a iya samun shi a wurare guda eh, biyar a cikin alkur'ani kamar alwarisina ko alwarisuna Eh, idan muka duba eh, a cikin suratul hijr wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnu alwarithun wa laqad alimna almustaqdimina minkum wa laqad alimna almustaakhirin na dai kenan Eh, na biyu kuma a cikin suratul mu'minun ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaus hum fiha khalidun ko ba haka nan bane Na'am.
sai na gaba eh, rabbi la ta- wa wa zakariya idna da rabbahu rabbi la tadhanni fardan wa anta khairul warithin ko ba haka ba na'am yawwa eh, sannan suke cewa eh, wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha fatilka mata- masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu warithin ina fata an fahimce ni to kenan waɗannan su ne eh, eh, wuraren da za a iya samun eh, alwarithina ya zo a cikin wato eh, alqur'ani mai girma eh, game da eh, zancen wato eh, gado ina fata an fahimce ni na'am to idan muka duba eh, nan mun samu eh, na farko cikin suratul hijr ko na biyu a cikin suratul mu'minun na uku a cikin suratul eh, anbiya ko ba haka ba na'am eh, eh, eh, na hudu a cikin suratul qasas eh, na biyar kin har yanzu a cikin suratul qasas wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum warisin ko ba haka ba to idan muka duba waɗanga guda biyar su ne yazo a matsayin jam'i to nan sai an samu iskali guda biyu na'am ko iskali ma sun kai guda uku iskali na farko eh, shine cewa eh, ba dukkan suke nuna Allah ba domin da inda ya ce wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun nan da ya ce wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun yana nuna eh, Allah subhanahu wa ta'ala tunda yana magana ne akan Allah subhanahu wa ta'ala amma inda an ka ce mu mu'minai ulaika humul warithun to nan ba Allah subhanahu wa ta'ala eh, wato ake nufi ba domin an ce mu'minai su ne masu yin gado sannan kuma eh, na inda ya zo inda zakariya ya ce rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin na Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi sannan kuma eh, wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin ba Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ba domin bani Isra'ila yake nufi na'am sannan wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha fa tilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu warithin nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi kenan wurare guda uku yana nuna Allah subhanahu wa ta'ala wurare guda biyu ba Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi ba Na'am.
to ba idan muka duba na alwaris nan iskalin da a- akwai shine cewa duk cikin Qur'ani babu alwaris to ya zamu yi shin muna ce ma Allah alwaris tun da lafazin da ya zo alwarisina ne ko alwarisuna Mm.
ko ko kaka Mm.
to in an hankalta ba cewa alkur'ani ya zo da shi a matsayin jam'i litta'azimi don girmamawa tunda wani lokacin Allah ya yi usulubi na ta'azimi wani lokacin kuma ya yi usulubi wanda yake ba na ta'azimi ba ma'ana kenan ya kawo shi da s- da da- damiri na mufradi duk da yake koda damiri na mufradi na Allah mai girma ne an san da ba a cewa Allah a wannan usulubi bai da girma ko ba haka ba wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana Mm.
kaga illa nuhi ilaihi damirul azama ne la ilaha illa ana bai ce la ilaha illa nahnu ba Mm.
shi yasa sun ce don saboda kan masu shubha su ce ma Allah uku na wajen ibada wajen wahayi sai ka uslubu ta'zim amma wajen ibada saboda tauhidin sai ce illa ana Na.
fa'budun ku girmama ni to kaga nan mas'ala ce ta aqida shin ana iya kiyasi sai a ce to alwarisu tun da ya amfani da uslubil azama ko ko sai dai eh, alwarisuna ina fata an fahimce ni sabani ne wajen malamai eh, wallahu ta'ala alam to iskali na gaba akan karkashin wannan shine cewa iskali ne na aƙida musamman tsakanin ahalis sunna da 'yan shi'a domin eh, mansub na imama ahalis sunna suna ganin ba a gadon eh, shugabanci na addini a ce mansub ne ilahi Allah ne ya ɗora mutum a ana nufin khilafa ce musulmi ne za su yin zaɓe domin shine asalin babban saɓani da jagoranci wanda ya barke a cikin eh, al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to 'yan shi'a suna da shubuha da suke kawo sai to ai an ce ba a gadon annabawa ko ba haka ba ƙarya ta farko su ce ai hadisin nahnu ma'asharal anbiya ila nurath sayyidina abubakar ne ya ruwaito shi kaga wannan ƙarya ce suke yi ba sayyidina abubakar ya ruwaito shi ba don saboda su nuna kamar cewa ya zarumci ahlul bait na hana musu gadon su waɗanda suka ruwaito wannan hadisi suna da yawa in ka gane wannan shubha tunda ta fuskar hadisi ka gane misali sai su dawo sai su maka a'a ana gadon annabawa domin ai Allah ya ce wa warisa Sulaimanu Dawuda Sulaimanu annabin Allah ne Dawuda annabin Allah ne to kuma sai an ka ce wa warisa Sulaimanu Dawuda annabi Sulaimanu ya gadi annabi Dawuda ko ba haka nan bane to wannan shubha ya zaka yi da ita sannan kuma banda shi Zakariya ya roki Allah yake cewa fahabli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min Ali Yaqub sannan akwai kira'a ta Abu Amr ibn al-Ala ko ba haka ba da Imam al-Kisa'i sun karanta yarithni wa yarithu min Ali Yaqub ko ba haka nan bane to kaga in an ce yarithni ga wagga kira'a wadda an kai sukuni ma'ana kenan yana izmin tuwa jawabul amri ne aslan na abin na fi'li mahdhufi kenan in tahab yarithni kenan in ka bani zai gade ni ko ba haka nan bane don taujihin wannan qira'at in kuma kace yarithuni kaga yana iya zamantowa wato kamar sifa ne na shi fa habli min ladunka waliyan tunda sifa jumla in ta zo bayan nakira ana i'rabinta sifa in ta zo bayan ma'rifa ana i'rabinta matsayin hal ko ba haka ba kenan wasu sun ka dauke shi ana matsayin wato sifa ce ta abin nan ta shi wannan sunan fa habli ladunka waliya to anan dai mun kare da iskal na ilmul qira'at mai so yana iya diba littattafai na waɗanda suke tawjihul qira'at kuma suke bayani kan nahwu al-bahrul muhit na Abu Hayyan at-Tauhidi da kuma ad-durrul masun ba ad-durrul mansur ba domin ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'thur na Imam Suyuti ad-durrul masun bi sad fi ulum kitab al-maknun na al-Sheikh As-Samin al-Halabi dukkan su dai kuma kowane Andalusi na a kasar Spain an kan shi ko ba haka ba to sai su ce to zakariya ya ce yan an bashi zai gade shi shi kuma annabi suleiman ya ce zai gade shi to sai mu yadda za a raddi kan waɗannan shubuhohi dan ilimi ne mai kyau musulmi su tashi wajen yin raddi akan shubuhohin da ake kawo game da alqur'ani cikin ilmul qira'at game da alqur'ani cikin ulumul qur'an game da alqur'ani cikin tafsiri ko ba haka ba game da hadisai ta fuskar sanadi da matani da kuma wasu qadaya ko wadansu ma'anoni waɗanda malamai da dama su yi littattafai mun taɓa bayani akan wannan ko ta fuskar yaren larabci wasu bohi da ake kawowa ko ta fuskar wasu wasu hukumce hukumce na usulul fiqh ko wasu hukumce hukumce na fiqh da ake suka zuwa gare su dan a samu ba da amsa cikakka don saboda musulmi su waye ma addinin su to anan sai a ba da amsa shine cewa shi zakariya da ya ce yarithni ko yarithuni wa yarithu min ali yaquba inda gado na dukiya yake nufi da ya za a ce yarithu min ali yaquba dukiyar mutane iyalin annabi yaquba gaba ɗaya dan shi zai gare ta shi kadai ma akan ta ta kura shi da gado shi kadai zai gado ta misali kaga wannan abu ne wanda ba zai yiwa ba nan yana nufin annabta da ilimi da kuma aiki na addini kamar yadda littafi da ilimi al-urama warasatul anbiya an kace malamai magada annabawa ne to ai ba dukiyar annabawa sun ka gada ba wa inna abin nan inna ma warasul ilm kaga su sun gadar da ilimi ne ashe gado nan na shay'un ma'anawi ake nufi ba shay'un hissi ba daga daga cikin raddin da za a yi musu kenan annabi Suleiman ba shi kadai ne dan annabi Dawuda ba to in an ka ce wa warisa Suleiman Dawuda shi kadai bai gadon sa kaga ana nufin ya gare shi ta fuskar annabta Allah ya bashi da fuskar hukunci ko ba haka nan bane mu kan mu yanzu an ce an gada muna da littafi thumma awrasna alkitaba alladhina istafaina min ibadina bani isra'ila an ce wa innal ladhina urisul kitaba min ba'dihim la fi shakkin minhum murib duk da yake malaman balaga ta alqur'ani suke cewa in ka ji ataina Allah ya kawo damirin shi galibi cikin alkur'ani to nan ya kawo sunan shi ne ko damirin sa saboda wurin yabo ne wurin alkhairi sai ce ataina ina fata an fice ne amma in ya ce utu bai kawo damirin sa ba ma'ana kamar waɗanda ba su yi aiki da littafin bari shi yasa ba su cancanci ma a ce Allah ya ba su dan ba su gode mana imar ba kaga sai ya ce allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi amma can da an ka zo ya ayyuhallazina utul kitaba sai an ka ce amin aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum ya ayyuhal ladina utul kitaba kaga nan da anka ce an ba su littafi to ba a sani ba sun yi aikin ko ba su yi aiki ba haka awrasna thumma awrasna alkitaba alladhina istafaina min ibadina kaga an ce mun gadar saboda waɗanda sun kai aiki da shi ne amma waɗanda ba a ba su ba sai a ce wa innal ladina urisul kitaba min ba'dihim lafi shakkin minhum murib balaga ta alqur'ani mai girma Allah ya taimake mu. To, wuri na gaba sai iskalin da anka ce Zakariya zai gada Yahaya zai gadi Zakariya mun ce ba gadon dukiya ba tunda Ali Yaqub ba za a ce ya gadi dukiya su kuma Annabi Suleiman ba za a ce ya gadi shi kadai ne zai gadon Annabi Dawuda ba. Kidan wannan shubha ta in shi a babu ta annaba ba a gadon dukiyar su. Sai su kawo hujja to ai matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai bu su bar gidansa ba. na fata an finci ne bayan mutuwarsa kenan sun gadi gidan a'a ba gadon gidan su kai ba dalili kuma bayan tafiyar su bayan sun mutu mi aka yi wannan gidan ya koma cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koma masallaci kenan da gadon shi suka yi aida sai an sayi gidan sannan a ƙara shi cikin masallaci ina fata ana fahimta dan a nuna ka ba gado bane to shubuhoyi ne suke kawowa sai ka iske wani mai karamin bincike ko kuma wanda bai san shubuhoyin ba ya afka cikin irin waɗannan matsaloli ko su samu shubuha Allah kai mu tsari amin to wannan suna na alwaris akwai har yanzu iskali da ya kamata mu kara akan shi don bai dace mu yi gaugawa ba tunda in mun zo ga sunan da akwai shubha ya kamata a ce mun wanke ta mun wanke ta saboda ba a san ko Allah na ba da ikon wata dama ba wanda za a ce wa an abin nan sai an kace to alwaris shubha biyu ne ma alwaris yan aljanna Allah ce ulaika humul warithuna su za su in gado sai an kace to me za su gada sai sun kace abin da za su gado shine gidajen yan wuta domin kowane dan wuta kafin ya mutu kamar yadda hadisi ya zo na Abu Huraira wanda yana cikin musnad Imam Ahmad da sauran littattafan hadisi cewa za a gwada ma dan wuta gidan shi na na aljanna sai a nuna mai da yayi imani daga inda zai samu sai ya ƙara bakin ciki ga azabar jiki ga azabar bakin ciki ta zuciya shi ko dan aljanna sai a nuna mishi wurin shi na wuta ko ba haka ba gidan da zai zama a wuta amma kuma da bai yi aiki da bai yi aiki ba da can na za a kai shi yanzu kuma sai ya ji daɗi ga daɗin zai samu ni'ima ta jiki kuma ga daɗin ruhi ya tsere ma azabar Allah kuma ya samu ni'imar Allah to sai an ka ce to kenan yan aljanna za su gadimi gidajen yan wuta a nan aljanna su ko yan wuta can a ƙara musu haɗi can cikin gidajen yawa wa da suna to wannan fassara ba da suke cewa duk da kyau na hadisi hadisi ne ingantacce in ji Sheikh Muhammad Al-Amin Shinqiti bai dace a fassara shi da wannan ba don ya ce udkhulul jannata bima kuntum ta'amaluna za su samu shiga aljanna ne da mi don saboda aikin da suka yi ashe shigar da suka yi aljanna da don wato sanadiyar ayyukan suna Allah ya basu ba don saboda ta sanadiyar waɗansu mutane ba su yi aiki bane an ka basu waɗannan gidajen nasu ina fata an fahimci ni shi malam ya tafi aka haka waɗansu suka ce a'a za a gadar da su ne saboda Allah lillazina ahsanul husna wa ziyada Allah in ya gada ma shi na ƙara musu kenan duk da yake an fassara ziyada nan ru'yatullah subhanahu wa ta'ala ganin Allah amma wallahu dhul fadli azim Allah mai falala ne mai faɗi kenan yana iya ƙara musu cikin rabo wanda yake na 'yan wuta na tunda asalin mu duk zuriya ce ta annabi adam muna aljanna da ba a fito ba kidan kaga da kowa yana da nashi gida a cikin gidan wato aljanna ina fata an fahimci ni kidan wannan fassara sannan bi ma kuntum ta'malun waɗansu malamai sun dauke ta ba jaza'un bane mukafe domin ba mu isa mu biya Allah ba domin da ma biya ne za a yi a kaddarta kaga baka biya komai ba Allah ya yi ka Allah ya baka abinci ya baka mata ya baka ya'ya ya baka komai to bi kai ma Allah ya ka biya shi to kenan bi ma kuntum ta'maluna aikin ka kuma ya isa ya baka aljanna sannan ma kaddarta ma aikin ka yana ya baka aljanna ka shekara 60 kana bauta ma Allah ko 100 ko 200 ma kai tai ka shekara 1000 kana bauta ma Allah to kamata ne in ka shekara 1000 aljanna sai a fitar da kai to shi ko an ka ce khalidi na fiha abada ina fata an fahimce to kenan kaga ba daidai bane sai dai irin wannan shubha sai zamanto alba'u ba'u samaniya ce kamar da ibnu qayyim yace sunanta ba'u samaniya bima kuntum ta'malun samanan lima kuntum ta'maluna domin mi domin wato in an kalli kuɗi da abin kuɗi misali sutura ka ba da jika goma an baka sutura ko jika ashirin to misali kuɗin da ka bayar sai suturar nan kai shekara goma kana saka ta kaga ai suturar ta fi adadin kuɗin da ka bayar don kuɗin an kashe su an manta ma inda aka saka su ina fatan ana fahimta ta to wannan yana daga cikin abin da malamai suke bada kan wannan shubha da abin da ya shafi cewa yan aljanna za su samun aljanna bima kuntum ta'maluna dan wadansu su ce shi wai an ce ko manzo aikin shi bai isa shi aljanna ba to ai an ka duba kishiyar shi kuma wajen yan huta wala najziyannahum aswa alladhi kanu ya'maluna za mu sakanka musu aswa allazi kanu ya'maluna mafi munin abinda sun ka aikata to kenan ko Allah ya zalunce su yan an ce mafi muni ina fata an fince ni ko ko aswa allazi kanu ya'maluna mafi munin abinda sun ka aikata ne za a saka ka musu to wanda abba mafi muni ba tunda shirka ita ce mafi muni sauran zunubai suna ƙasa to za a saka ka musu da mafi munin abinda sun ka wato shirka da sun ka aikata za a saka ka musu balle ma abinda ke ƙasa da ita ita ma za a saka ka musu ko ba haka dan bane sannan in mun ce a da mafi muni nan a'a ana nufin mai munin abinda sun ka aikata don ismu tafdil yana zakkuwa da ma'anata wato ismul fa'il wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa Allah shine yake kagar halitta thumma yu'iduhu sannan ya mayar da wannan halitta sai ce wa huwa ahwanu alaihi shine mafi sauki gare shi a hankalinka ba ga Allah ba don ga Allah da yi da mai da shi duk dai inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kenan wa huwa hayyinun alaihi mai sauki na ga Allah to aswa alladhi kanu ya'maluna mai munin abin da sun ka aikata tana yiwa daidai da munin abin da sun ka aikata wani zai iya cewa to kafirai sun saba ma Allah shekara misali sattin to kuma sun shiga wuta har abada to da adadin shekarun da suka aikata da kuma zaman su cikin wuta abin wanne ya fi yawa kaga sai a ce to ai muddar da suka yi a duniya kaɗan ce kuma zaman su a wuta ya fi yawa kamar Allah ya zalunce su sai a ce a'a Allah ya san ba za su yi imani ba har abada dan ya faɗa walau tara iz wuqifu ala an-nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadhibun da an maido su tun da gashi sun ga wutar ka koga kamar wanda ya gani ta kiri da kiri ai kamar wanda ya faɗa Allah ce ko da sun dawo duniya abinda za su aikata kenan kenan ya san ba su da niyyar imani shi yasa ya bar su nan dan kan ma su bata wa mutane da lokaci ina fata ana fahimta ta abu na karshe game da sunan Allah alwarisu ba ana nufin Allah yana gado ba tunda Allah ba wai don an mutu ba a ce ya gada dama ai kasar tashi ce ya za ya ce kuma alwarisu wa nahnu alwarithuna inna nahnu narithu al-ardh mu za mu gadar kasa to ta wace dama a'a tashi ce sai dan ba ku aro ina fata an fice ni in kun tahi kuma ya mulkin mallakar ta ta hakikani tana gare shi dama kuma in kun tahi din yanzu ku an kare da ku kuma tana nan mallakar Allah subhanahu wataala dan ka a ce Allah yana gadon wani ma'ana kenan kamar yau akwai abin da ba nashi ba walillahi ma fis samawati ma fil ard ko ba haka ba komi na Allah subhanahu wataala ne a karshe yan uwa saboda lokaci yana doso mu kwarai da gaske sun ka ce alwarithu huwa albaqi ba'da fana'il khalqi Allah shine wanda yake wanzuwa inji malaman zauri kenan wanda yake tabbata ba'da fana'il الخلق باين قاري ورحلتو والمسترد املاكهم كما شي زي كما ابين sun ka mallaka ga Allah yake dawowa wa mawarithahum kenan wa mawarithihim da abin da sun ka mallaka ba da mautihim bayan mutuwarsu walam yazalillahu baqiyan gashi sun kawo shi Allah bai gushe ba baqiyan ya wanzu malikan lil ashiya'i ya mallaki komai kulliha dukkansu yurasu yurithuha man yasha'u yana gada da waɗannan abubuwa ga wanda ya so sawa'an mulki ne ko abin da ya kama da haka wa yastakhlifu fiha man ahabba yana dora wanda yake so ya zama to khalifa wanda ya so a karkashin wannan abin to da haka dai wannan shine abin da zamu iya cewa akan suna na alwarithu da alwarithin tunda lokaci ya muna halinsa insha Allah ta'ala sai in Allah ya nuna muna gobe in akwai rayuwa za mu dawo mu dora akan suna na gaba abin da muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa a ci gaba da kasancewa tare da radio al'umma sai gobe in Allah ya kai mu da insha Allah